أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي سادوا لكو أولا حلقة ميتارا البركة inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau alhamis ko 25 ga watan biyu 25 ga watan hudu miladiya 2024 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai malam ya ce yau halka ta farko halka ce ta nuru shafi na hamsin da uku malam ya ce walam ya aki al-muslim ka kuma sani ya kai dan wana musulmi annad dina san da shi addinin musulunci shay'un qawiyyun abu ne mai karfi fa idza aratta an tusari'a al-qawiyya idan har kana so kai kokawa da abin da yake da karfi fa alayka bitamahuli to wajibinka ne kai kai taka tsantsan kai sauwa-sauwa wata darruj ka kuma bi shi a tsanake ba da gaggawa ba shay'an fa shay'an yan daki daki alura kamar mutum ne zai fada da mai martaba idan ka je mai kai tsaye sai ka da kai ko ba haka bane amma idan ka tura mai irin su masu anguwa suka je suka tila mai kasa suka ce ai kaza kaza kaza kaza kaza to me ma za ka yi da sarauta ga yara sun taso kawai ka bar mai sai gashi to shi ke an haƙura amma an kaje kace za ka nuna ƙarfi da kuɗi da isa nan da nan sai ya haɗa ka da wa'in za su wahalar da kai a shari'a an lura da wannan to haka addini haka yake da ƙarfi ba a iya kada addini sai dai ka bi addinin a hankali a hankali a hankali a hankali akwai abin da addini zai ce a yi har ka mutu ba za ka samu daman yi ba ko ba ka ba Allah ya bi mana sai dai ka bi a hankali yanzu ba ba mutane nawa ne suka mutu ba su je maka ba eh ba su kirguwa ko a sun ma tara ma ai na tunani na ba za su wuce irin kamar dubu biyu haka ba yawan su nake magana ni mai anguwa yawan wayan da wai ba su je ba yawa kaga ke kaga sai ka bu zawa zawa kenan addinin ma akwai abin da za a ce ka yi to amma haka mutu ba za ka iya yi ba wani to haka abin za a yi tafiya a hankali a hankali a hankali ai kamar aure ne za a ga mutum da kuɗi amma an Allah bai ce ba kuma haka za ga zai mutu Malamza, kaga alaja, kaga mai anguwa ya murda su tiyarin wurin? To Allah ya nuna wurin lokaci. An lura ko? To sai malam yake cewa, dole sai ka bi wasu abubuwa ba a hankali a hankali ta lalima musamman abin da yake da addini ba komai bane zaka yi ta zaka fada mai gammu haka ce ba zai yi ba kama idza aratta an tusabiqa ahadan fil jarri masalan yace kamar misali idan mutum yana son yayi tsere da wani akan abin da yake da alaka da gudu fa in bada'at tajri fawqa daqatika idan ka fara gudu iya kurma ne jinka wa kuwatika da kuma duka ƙarfinka min gairi ta mangurin ba tare da farawa a sanni sanni ba sai ka ƙarar da enerjinka lokacin da ka ƙara shi kuma wancan sai ya zo ya kunna nashi ko ba haka yake ba sai ya zo ya kunna nashi sai ya zo ya wuce ka wa bada'a sahibuka yajri ala mahlihi shi wancan abokin da ka yi tsere da shi shi zai fara a hankali a hankali a hankali a hankali yana tafiya kawai bala budda malam yace to kaga idan ya tafi a hankali kai kai kare daddagewa ka gaba lokacin da ka gaji shi kuma sai ya zo ya wuce ka an lura ko duka wasu haka abubuwan da ke faruwa da su kenan har a wurin aure neman aure mutum zai zo fu da ya zo wurin yarinya ya fara kashe mata kuɗi ya sai wannan wayan iphone 17 ya bata ya sai wannan gidan ai a shan gida ba iphone ake ce me ake ce ma gidan two bedroom ya bata ya sai wannan shaddan sai wani yana nan da ƙarshe kawai zai zo kawai sai ya so mata ice cream kawai sai ya bata kawai duk sai ga wuta fi san shi so ka duka ba ya ce mata ke na yi kaɗan kenan sai ga wani abin da zai bata da zai ɗauke hankalinta gaba ɗaya bai kai kashi ɗaya cikin kashi ɗari na abin da ka bata ba to me tsaya me ice cream akan mutumin da ya sai maka gida akan mutumin da ya sai maka waya ya sai maka leshi askirin din yayi tsada gaba ne ba ba ya wuce dubu uku ba da kai ma a wannan wanda ga an dan yi shi aka ran haka ba kaga wai ma dubu biyar ɗari biyar ne to wannan dan abin kawai sai a kifar da wancan ne sai a kifar da wancan to shine ake gaya ma komai ka bi shi a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali kuma ka san wasu na cewa wai duk saurayin da kaga ya yana ta kace ma yarinya da yagon su ba da gaske bane shi wannan wanda za a zo a ce akwai anko ya ce kai yau sai muke da kudin anko to shi da gaske yake yi da yawa sun fi gaskiya wannan baya son ya zo ya zirma kanshi akan abin da in an yi aure ba zai iya ba sai ya ta taka tsantsan ya ta taka tsantsan za a yi anko ladidi za ta yi aure da muhammadu sani na ce to ai an fitar da anko a ce ai an fitar in an fitar ki mun magana sai an fitar ce kai ai abubuwan kuma dai yake ba kamar da ba ga dubu biyu ki cika dubu biyar sai ki cika sai ki biya kaga ita ne za ta cika biye to sai ta fara wannan da gaske shi yake Allah ya fi malam sai yace fala budda an ta an ta ta'aba wa tamahala akhiran bi malam yace idan ka tafi irin wannan tafiyan dole zaka wahala a ƙarshe a wahalar da kai amma ka tafi sauwa sauwa ko da ma ba a aure ka ba yanzu kaga kai askirim ne malam bello ko ba a aure ka ba sai ka ce sadaka bai ka to ga sai ya ga sadaka shi ko ba ba ka ce sadaka amma wancan ya bada gida ya bada mota ya bada waya ya ba aure shi ba sai ya fara zazzabi nan ba a ina girma zai faɗi ba ba girma zai faɗi malam ya ce fatakifu hatman malam ya ce a ƙarshe dole za ka tsaya saboda an kura manejinka Allah ya fi mana fa ya takaddamu sahibuka wanda bai kai ka ba sai gazo ya zo ya wuce ka hatta ya sula ilal maksuri har ya kai wurin ya cimma abin da yake so ya cimma min gairi ta'abin ba tare da ya sha wahala ba sai ka ji an ce wane cikin ruwan sanyi ba san ga kun taba jin wannan sai a ce wane cikin ruwan sanyi ya samu wance Allah ya fi mana wa zalika hikmatullahi ta'ala fi qawli malam yace wannan shine hikiman Allah a cikin fadan da Allah subhanahu wata'ala yake cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yace Allah yana nufin ku da sauki ne ba wahala ba shi Allah sauƙi yake nufin ka da shi a rayuwarka gaba ɗaya ba wahala ba duk wani abu da kaga ya zo yana wahalar da kai Allah ce ba ni bane kai ne ka ja kanka amma ba dai shi ba shi duk abin da yake a yi zaka tarar da shi sauƙi sauƙi sauƙi sauƙi hatta lokacin zuwa makarantar za ga sauƙi ba sai ka makara ba a ba haka nake son ce ba sauƙi dai an lura to mu je gaba kenan wa qala alayhi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna hadha ad-dina matirun manzo Allah yace kaga wannan addinin to addini ne mai karfi fa'aujil fihi bi rifqin manzo Allah yace to ku rike shi ta hanyar tausasawa ba ku bi da shi ta hanyar tausasawa fa innal mumbata domin abin da ke tsira ai allazi yuhammilu dabbatahu wanda yake rike da dabbansa ma la taqata lahabihi wanda ya daura wa dabbansa abin da ba za ta iya ba la arba qat'an wala zahara abuka la arzan qata'a ita dai ba za ta iya kaiwa kayan nan in suke so a ji ba wala zaharan abuka bayanta kuma ba zai juri wannan abin ba ko mutum ne yana da yana da yana da yana da yana da peacock kamar wancan motar ta ai ta ne peacock ko mu haka muke ce mata wancan to mutum yana da wancan peacock din sai yasa aka dibiya mata kayan da trailer take dauka zai je ba za ta tafi ba kaga dai baka kai wurin ba kuma wannan motar bata kubuta ba domin ton din yayi yawa zai iya damage ake cewa ko yaya ne zai iya samar ma da motan damuwa to shine malam yake faɗa da larabci la ardan qada'a ita dai bata yanke tafiyan da ake so ta je ba wala zaharan abqa nauyin kuma bai dauko a kanta ba sai zaman to shirme da shiriri take da an lura Allah ya fi mana wa an Aisha nan zamu tashi ko mu je Allahumma amfana bihi amin karatunmu na yau yana nufin addinin musulunci addini ne mai sauki karka ɗaukan makanka abin da addini bai ɗaura maka ba an gane wannan yanzu ga ga wata kabila tibi duk wani al'ada da ka sani ana yi na aure sun soke shi yanzu sun ce kawai abin da yake wajibi a cikin al'adansu yanzu sarkinsu yake faɗa shine ka samu dubu ɗari dubu ɗari sai ka je wurin iyayen yarinya ka ce kai ne ne kana neman yarinyansu da aure idan suka suka yadda cewa eh to za su kirawo yarinyan ke kin san wannan ya zo ya ce mana yana neman aure idan ta ce eh to aka ce ba ka da wani abu da za ka bayar sai wannan naira dubu ɗarin sai ka bayar da ka ba da wannan naira dubu ɗarin sai ka ɗauko iyayenka ko magabata mu muke cewa sai kawo magabatanka sai a ɗaura aure ba za ka yi biki ba sai ka kai ta gidanka can ka tare to a nan ne za ka yi in ka ga dama ka kashe miliyoyi in ka ga dama ka abin nan su dai sun riga sun sallama sun ce yawan mene yawan yaran su mata karuwa yake yi kuma babu auren yaya za su yi su magance shine su yi wannan kawai da dubu ɗarinka ka zo da magabatanka ka zo in ka shigo latima sun yabe maka ka lura ya in dai ka bara dubu ɗarin shi kenan magabatan ka su shiga magana a tambaye yarinya shi ne kamar da ya dawo san mu ce a tambaye ta kina san shi eh ina san shi suka ce to shi kenan wannan magabatan naka da zaka zo da su shi kenan kawai za a ɗaura aure a nan take ba sai gobe ba da an ɗaura shi kenan suka ce ka tafi da kayanka a ranar da aka ɗaura auren idan ka je gidanka ba muna cewa an tare ba ko to idan aka tara to shine za ka yi wannan gangan ka yi wani sai kaga dama shi na abin da ya ce yake kuma duk wanda ya karya musu doka za su yi maganin shi in ka tare da ita can gidanka sai ka je ka kirawo shata ya zo ya muka ganga shi kenan ya rage naka amma yawan matan to ya fara yawa kai ba mafa ya fara ba yawa zaki muna boko yau a han shekaru baya kenan ba eh wallahi ba wani abu ba a kare da su ne haka na ciki na karba da yake muni organizer na'am na karba na cika mota wallahi sai aka ce su zo su ne gari ka gani ko ta biyo shi kafan can eh a sun ban ita ma wurin dauka ba shi ne ta biyo ka kafan can ta dan Allah ka duba ba kosai ba kosai da doya wallahi kosai da doya aka ba iyaye kyauta suka gani suka ji daɗi kawai suka ce sun ba da kyautan yarinyar ma sai aka ce dole sai ta zo da ni wallahi kuwa ai dole to mu nan nan nan nan wata jiha a Ka- a- ko wani wani wani local government a Kano Mm.
suka ce sun kayyade yawan sadaki aka yi ta zage-zage ko ba aka aka yi ba aka yi ta zage aka yi ta zage-zage aka abu yanzu shi ga suna suna kokarin raba ma kansa asiri su maimakon yaran su tunda matasan da yawa suna son su yi auren to amma kuɗin ba ba hali
to ko da ma yawon mata To kai.
saboda mutum ne zai auri mata goma mata hamsin ma
kai Allah ba su na da yawo na gaya maka
Allah ya fi mana Allah ya fi mana gaskiya ba- lalle lalle su wayancan sun fa kaga sun fara wayo ko dama ai sarkin nasu ma ba musulmi bane ai sarkin nasu ma ba musulmi maganin wurin kwana wurin zama da can ai na kake kwana a to ko abin da suke cewa kenan kawai da an daura ka- ana daura auren ka tafi da ita
kaji ai ai kamar a kasar Hausa da wasu sun fara irin wannan ana daura aure sai baban yarinya ya ce ina mijin ga yarinyar tafi da ita wannan wai wani siyan baki siyan menene budan kai su wane ne da- da- da- har kasuwa tana zuwa kan ma buɗe sai wai an ya wuri wani wai wuri wai wai budan kai duk an fara kukkulla wannan al'adan ko ba haka bane to amma yanzu ana son a daddawo da shi kana gani yanzu Ana kai wa ya- yanzu a a ina ne an ce wai a- an yanka sadaki wani naira miliyan ɗaya kaga ba sa son wasu yi auren saboda mugunta kawai a lokacin da wasu ke kokarin magance irin wannan a cikin al'a- a cikin al'ummansu mu muna kokarin ƙara
dagawa dagawa ne dan haka ce wance an aurar da ita sadaki naira dubu ɗari biyu za a ta kallo ana mamaki kai eh. to yanzu miliyan ɗaya ba ke dusa ba wannan miliyan ɗayan da ka faɗa a kowanne ya je zance kawai ya ya mika miliyan ɗaya eh sai uban ya ce haba zan sai da ke uwar ta dinga bala'i wai arziki ya zo musu yana mutu ya ce wallahi na nema mata mutunci gaskiya ne wai ba shi a cikin ma ajanda wannan miliyan ɗaya ka gani Allah mun tuba Allah ka yafe mana za mu je gaba بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم malam ya ce sabon babi ne koko haka ne babu rukusati fil araya malam ya ce za mu yi karatu akan babi da yake yin rangwame akan araya wa bai'ul usuli wasimari da kuma rangwame na siyan za a to da kuma rangwame na sai da tushen kayan marmari an gane wannan ko?
na malam sai yake cewa an zaid bin sabit menene araya tukunna araya aha, ka ji ko araya shine mutum ya ya rantawa wani iri na dabino an lura ko ya rantawa wani dabi iri na dabino to idan bayan ya ranta masa sannan shi kuma sai ya rika shiga gi- gonan idan dabinan ya yaya yana ɗiba an gani ko ya rika shiga gonanka yana ɗiba ko ya rika cutar da kai shi ne dai cutarwan
يا ربي من سلم مقاصدنا malam sai yake cewa an yi an ako an tuba'u jikirti ha kailan a yi ran- an an yadda a sayar da shi ta hanyar au ko abin nan da dabinan da ya- ya ya fito ɗin maimakon mutum ya rika shiga yana mi yana mene yana ɗiban ma mutane a sai dai a yi- a yi yarjejeniya haka والمسلم أرواية إمام مسلم رقص في الأرايا يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ما لا يتي رواية إمام مسلم أي رنغ من أرايا mutum zai iya ɗauka ga iyalan gidansa ta hanyar ba da dabino sai ya karɓa dabino busasshe ya karɓa dabino ɗanye ya ba da busasshe shi an yadda da wannan وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركف في بيع العرايا بحرسها من تمر مثال صلى الله عليه وسلم yayi rangwame akan siyar da araya ta hanyar bikarsiha min tamri ta hanyar bada dabino sai a baka ka bada ka bada busasshe a baka danye fi ma duna kamta ta ausukin cikin abin da bai kai hannu ausuki biyar ba au fi kamta ta ausukin ko ko abin da yake da ausuki guda biyar وعن ابي هريره رضي الله تعالى وعن ابي وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال yake cewa na رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمار حتى يبدو صلاحها manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani a siyar da kayan marmari a jikin bishiya har sai ta bura har sai ta fara da ake cewa mu bura muke cewa ba nuna ba kwari yayi kwari ta yadda idan ka tsinko shi baba za a iya zuwa gida a nika shi Eh, mu muna ce masa bura ba san hausan nan garin ba kaga baba ya kawo daya ya ce yayi yayi kwari ta yadda idan an cire shi a jikin bishiyan in an kai shi wani wuri zai iya nuna da kansa to mu muna cewa bura hatta yabdu salahuha har sai ta bura har sai ya bura an lura ko kaga a lokacin da bai biran nan ba zai iya kakkaba ban sani ba ma ko wanda suka taba lura za ga 'ya'yan mangwara ƙanana suna ta faduwa suna ta faduwa to abin da ke faruwa da shine da zaran ta yi wannan fure din nan ya fara 'yan 'ya'ya ƙanana kawai sai wani ya zo ya ce na sai wannan bishiyan gaba ɗaya za ga yanzu ma an fara irin wannan aya a Najeriya
ana yi a nan ka gobe ana yi kawai sai mutum ya zo ya ce ya sai wannan ya sai ƴaƴan mar- ya sai ƴaƴan mangwaron nan gaba ɗaya na bishiyan to gashi abin bai riga yayi kwari ba bai wannan ba ko to abu biyu zai iya faruwa ko dai ƴaƴan su kakkaɓe shi wanda ya ce ya sai bishiyan ya sai mangwaron bishiyan gaba ɗaya ya asara ko kuma ku ƴaƴan su zo su yi yawaitan da zai fi ku cin riban abin da ya siya zai iya yiwa ya siya naira dubu goma mangwaron misali sai ya zo ya sama mangwaron da ya kai naira dubu hamsin wa aka cuta mu muna da tsaye
ka gani in ya mari ne zo cinikin bishiyar yake gaba daya shi ne maganar da zai su mara zaƙin nan to ko ina yake kaiwa mu kuma muna gani ya taimaka inda zai dinga zuba ne ba mu Ba mai sha. to irin wannan ne ake magana shi ma an ce ba wai kar a siyar ba amma har sai ya bura idan ya bura din yayi kwari kenan wanda za a iya cirewa a nika kai ne bishiya za ka iya kiyastawa yan ƴaƴan nan suka nuna suka yi girma haka akalla za a sama kaza ton kaza na kaza za a yi kaza za a yi kaza kiyastawa za a samu naira miliyan kaza a jikin wannan mangwaron to yanzu wannan ya zo za a samu miliyan biyar misali shi kuma yanzu ya zo yana cewa zai baka miliyan biyu kaga kwakwalwanka zai buga maka cewa wannan ai zai cuce ka ne ko to amma idan ya zo ya ce to zan baka naira miliyan shida kai kuma dama a kiyasinka a kiyasinka ai ba daidai bane dama kiyasi ne kana sa ran zaka samu miliyan biyar ne shi kuma yanzu ya ce zai baka miliyan shida kaga sai ka siyar to irin wayannan abubuwan hatta yabdu sulawa har sai aha ingancin ta ya bayyana shine buranta kenan naha an naha na halba'i'u wal mubta manzon Allah ya hana mai siya kuma ya hana mai siyarwa irin wannan kasuwancin muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito shi wa kana idza su'ila an salahiha ya kasance idan an tambaye shi me ake nufi da salahiha kala sai ya ce hatta ta zahaba ahatuha har sai ahanta ya tafi ma'ana wannan riski ɗin har sai gangancin asara ya fita daga jikinta shine wannan dai bura ɗin wanda za su ka kaɓa sun ka kaɓa wanda za su rage sun rage to kuma kaga yanzu abin da zai rage kawai na tsoro shine jemage da jiban yara ko wani abu makamancin wannan ku da iska shine kawai banda wannan babu wani abu wanda zai rage Allahumma amfana bihi za a ɗanyi haƙuri yau karatun nan ba ba ba focus yau me aka ce ka ce an fara karatu to ita me ta ce kawai abin ta sai shiru yarinya ne ba lafiya an kai ta asibiti shine ba abin nan Mm. Allah ya ba su lafiya. amin mun gode amin na gode بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام الدعاء da ake yi bayan tayyan karshe a sallama bayan tayyan karshe kafin sallama qabla salami afwan addu'a da ake yi a cikin tahiyan ƙarshe, ƙablar salami kafin a yi sallama. Malam ya ce, daga cikin addu'o'in da za ka yi bayan ka yi da tahiya, ka ce wa la ibadin la salihina a shaɗu an la ila inna Allah wa shaɗu anna Muhammadan abduhu wa rasulu. Sai ka ce mene, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri. Ya Allah, ni bawanka ne, ina neman tsarinka daga azaban kabari, ko akwai wanda baya so. eh muna so don muna so Allah ya tsare mu daga azaban kabari na'am baba yawwa to shine aka ce to a sai mu rika yin wannan addu'an a cikin tahiyya Allahumma ya Allah ya ubangiji na ya ubangijinmu inni ni dinnan bawanka ne a'udhu bika ina neman tsarinka min azabil kabari daga azaban kabari Allah ka tsare mu wa min azabi jahannama Allah ina neman tsarinka daga kuma azaban wutan jahannama wa min fitnatil mahaya ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa wal mamati ina neman tsarinka ya Allah daga fitinar mutuwa kaga wannan rayuwa akwai fitina fa ko ba haka ba yau kana wurin aiki ba kwastoma gobe kwastoma ya zo ya baka kuɗi an sace kuɗin A- ɗazun nan ba ta gaya min wai wasu sun kirawo wata mata hello hello wai daga banki wai ki- takarda- kwanan watan haihuwanki ba daidai ba ne waye waye mutum ki caccanza namban menene kaza kaza kaza kaza ki gyara eh shikenan kawai sai aka ce to ta ba da namban kaza ta ba da namban kaza bibiyar ta ba da namban kaza ta- kafin ka taimai an kwashe kuɗin dole ai ta yi zanganci ya yanke to shikenan an kwashe shikenan sai talati sallan shine haka za ke ga mutu to ne zai zama yi sai da addu'a kuma kuma ki sauri kuma ki sauri ki je banki a sai addu'a sai kuma ta je na ta je banki a kulla account sai a Tunda caccanza sun gane.
eh sai a caccanza security ko me ake cewa a caccanza security number cire kuɗi da number wane ne da sai a caccanza mata shi to yanzu ya yi karfe karfe karfe karfe ɗaya da rabi karfe biyu kuma ake tashi sai sai ki je dai ya wai sai dai gobe da sassafe Wata iya kiran customer care ma direct a A- ana yi yanzu waya. ATM card yana nan da customer care ma a baya.
a ke lagos ne wannan Eh shi din ne din ka kira za ka su kudi za su yi.
a ta ba mu sani ba da na gani akwai lambobi mana suka ba kowane banki akwai shi to ka gani ba mu sani ba an riga an cire kuɗin ai haka suke yi akwai ta malama a makarantar mu dubu arba'in suka cire mata irin wannan abu dubu arba'in Allah ya- Allah ya Allah ya tsare mu Allah ya kare mu duk wanda ya kirawo ka yace ka bada number account ɗinka ka ka bayar number mene ba number account ba number BBN da PN akwai lambobi a nan na layin nan na saman ajiya eh su ne suke ɗaya da shidda ɗin na ƙarshe to da su ne suke cire kuɗi to shikenan kowa kar ya bayar yanzu sun ka ka karanta musu nan ba wata ina hito da banki na kawai sai wani kira ne da Allah kai ne zai da musa ne ce mai eh. akwai ajiya ɗin ka kusa ne ce eh gashi ga aljuna ɗan karanta min za ka ga wani layi shi na nan za ka ga zai tashi da biyar ɗan karanta min nan mana ne ce uban ka buɗe min akawun ɗin shi kenan mun karɓo da shi yawwa kowa ka huta ya yi
Allah ya tsare Allah ya kare to fitinar rayuwa kenan ba kudin ka ka roki Allah kudin ya zo wani ya tashi yau kana da lafiya gobe kuma ce baka da lafiya ko ba a wata rana ma ba kai bane matanka ne ba lafiya wata rana ba haka yaranka ne ba lafiya ko yarinyanka ba lafiya duka wannan fitinan rayuwa ne wata rana ma ka fito yin atare atare kidnappers Allah ya tsare mene fitinar rayuwa mutane nawa ne ta sanadiyan ki a tare a tare din suka mutu ko fitinar rayuwa ke wata rana sai ka ji wani an ce gidan shi ya kone fitinar rayuwa baba wani motar shi an sace fitinar rayuwa ko wal mamati Allah ni bawanka ne ina neman tsarinka kuma daga fitinar mutuwa kada Allah kuma bayan na mutu a sa kuma mala'iku su ta duka na Allah ko ba fitina ba dukan mala'ika ba ba ba aha dukan mala'ika fitina yan wa ba su gane wannan wurin ba ko malam bello dukan mala'ika fitina ne yawa yawa baba ya ce babba ma to ka gani to kana yin sallah sai ka rika roƙon Allah Allah ni ba wanka ne ba Allah fitinan mutuwan nan Allah ba na son shi ba ko da wasu malamai suna cewa fitinan mutuwa yana zuwa da ma'anoni guda biyu kai ka mutu ka je kabari a duke ka fitina ne ko ko ka haɗu da maciji ko kunamin kabari ko wani ko matsatsuwan matsuwan kabari ko wane fitina ne malamai na biyu suka ce fitinan kuma ta mutuwa ɗin shine bayan ka mutu bayan ka a samu damuwa ba gane ba ko yanzu misali zan yi da kaina sai a ce na mutu bayan na mutu kuma sai a ce iyali na kuma sun tarwatsu ba ta jituwa wannan na faɗa da wannan wannan na dan Allah ba fitina ba ina raye ai haka bai faru ba ba san ga kun taba ganin irin wannan digiman baba yana da rai kowa kansa a haɗe lafiyan kowa kalau kalau kalau sumul sumul baba na mutuwa sai ga kaman Musa da Fir'auna kuma fitinan mutuwa a zugo kaga baba yana to a zugo wannan a zugo wannan wani ma kan kuɗi ne wani kan gadan ne kaji baba ya ce suna lissafa yawan magada ne sai a fara faɗa me yasa baba ya haifo su da yawa kaji ba
kowa na ganin abin da zai yi ba ka gani to an haifo su kuma da yawa da ba a haifo su da yawa ba kowa zai iya samun miliyan biyar biyar sai za an haifo su su ashirin ne sai kowa ya samu naira miliyan biyu miliyan biyu biyu kaga an ja musu aiki to fitinan mene mutuwa almuhim dai bayan ka mutu a ce ga wani damuwa kuma ya biyo bayan mutuwanka a cikin iyalinka ko to sai aka ce kai ka rika yin wannan addu'a Allah ni bawanka ne Allah ka kare ni daga fitinar rayuwa Allah ni bawanka ne ka kare ni daga fitinar mene mutuwa a cikin kabarina da kuma abin da na bari a bayan ƙasa Allah ka tsare wa min sharri fitnatul masih dajjal da kuma sharri da fitinan masih dajjal masih dajjal wani mutum ne zai bayyana a ƙarshen duniya yana da ido kwara ɗaya wasu malamai suna cewa idan shi ba wai kwara ɗaya bane ɗayan ya mutu ne ido ne guda biyu haka amma ɗaya ya mutu wasu ka ce a kwara ɗaya ne a goshin shi yadda ka san injin ɗin mashin ko fitilan mashin haka haka fitilan mashin kwara ɗaya ne haka yau yadda kaga haka haka idan shi yake a goshi to shi fitinan shi zai zo yana yana yana kafirtar da mutane zai rika kafirtar da mutane mutum yana musulunci sai ya fitar da shi daga musulunci to sai aka ce karauta Allah Allah kar ma ya hada ka da shi kar ma Allah ya hada ka da shi Allah ma ya tsare ka daga sharrin sa da fitinan sa Allah ya tsare Allah ya tsare mu addu'a na gaba da ake so kai a cikin tahiyyanka na karshe shine ka ce اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر يا الله ني إنا نيمان صدنك دغا عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا الله ني إنا نيمان صدنك دغا فتنة المسيح الدجال كاغا irin wancan ya ƙara maimaitawa وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات الله إنا نيمان صدنك daga fitinar rayuwa da na mutuwa irin wancan ne Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asami ya Allah ni ina neman tsarinka daga dukkanin abin da yake da alaka da zunubi Allah kare mu wal magrami Allah ina neman tsarinka da dukkanin abin da yake da alaka da bashi ba gane ba ba an gane bashi a ce wai ga wani yana bin ka bashi aka ce ka roki Allah Allah ya tsare ka domin duk wanda yake bin ka bashi ba ka da bambanci da bawa a wurinsa da ka hango shi zaka kana boyewa da ka hango shi gaban ka zai faɗi jin zai tambaye ni dan Allah in yi ce ina nan ku ce ba na nan haka ba sai ban kun taba gani irin wannan da an hango ka kana zuwa sai ya ce ma yaran yaran shago lala da yazo ya tambaya ku ce ba na nan sai ya dallabe a me gida ba ce ba na na je ya ta ya je so ba Allah ya dawo da shi me ya kawo haka da kiman kana boye boye saboda yana bin ka bashi to tunda wannan bashin akwai damuwa sai aka ce ka roki Allah Allah subhanahu wataala kar ya daura maka bashin mu kowa Allah ya fuwace masa ba sai an mutum ya bashi da shi bane dama zai tambaye bashin to kowa ya roki Allah ya bashi ya fuwace masa bashin ma Allah Allah ka tsare Allah ka kare shine ma'anar wannan addu'a addu'a na karshe wanda kan shi zamu tsaya yau Allahumma inni zalamtu nafsi ya Allah ni bawanka ne ni dinnan kuma Allah na zalunci kaina zulman kasiran zalunci ma mai yawa Allah ka ce kar ai ƙarya Allah na dan taba ko wani ko ba tabawa ba yake ba yin ƙarya yake sosai ma ko killa a nan ne ko a ina ne an ce akwai wanda in bai yi ƙarya ba a rana yayi hamsin ta kaga kaga wannan ba ba ba taba waye ba yin da yayi sosai to mutane mutane nawa ne za ki rasa waya hello eh wallahi eh, ina- ina ba na kaman can ina ina kurmin mashi to kaga ya buga to ɗaya kenan wani ma na ƙara kiran shi ya akwai kaza ina ai babu a riga ka alhali ba wanne ya magana ya rena abin da za a bashi ina kaza eh, eh, shi kenan sai ya bugar da kai to kafin ranar ta faɗi zai karya ya kai hamsin to kaga wannan ai ya wuce tabawa yin karyan to shine sai ka ce Allah ni inna bawanka ne Allah zalamtu nafsi na zalunci kaina zulman kafiran zalunci mai yawan gaske akwai abubuwan da da yawa Allah ka hana amma Allah an samu damuwa nayi wala yaghfiru dhunuba illa anta Allah nayi imani ba wanda yake iya gafarta zunubi sai dai kai Allah faghfirli Allah to ina roƙonka ka gafarta mini magfiratan min indika gafara daga wurinka ba daga wurin wani ba domin kai Allah in ka tashi gafartawa kana gafartawa duka ne ba kuma katinawa amma in mutum ne ya ce na yafe maka ka yi maka mai ka masa laifi ce to eh na yafe je ka gobe kana karawa ka gani ko jiya ba haka kamun ko ba alaga ko ka jiyan ba ya ce ya yafe amma yau ka kare ko bayan wata ne ka kare ce kwanakin baya fa haka kamun to amma banda Allah shi Allah baya haka in ya ce ya yafe ya yafe har abada ba za a kara tattauna wannan ba warhamni ya Allah bayan ka gafarta min ka kuma ji kaina in ka ji kaina a sana ina kenan a sana aljanna ya rika ce ma shugaban marayu innaka antal gafurur rahim domin kai Allah subhanahu wataala kai ne mai gafartawa kuma kai ne mai jin kai duk wani wanda zai ji tausayin ka ko zai ji kanka to bai kai Allah ba ko zai kai ne Na, zai kai ka. Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allahumma amfana bihi amin Allah ya yafe mana subhana rabbika rabbil in akwai tambaya daya biyu sai a yi in babu za mu hakura za mu tsaya ne